kuma ka san hukuncin hukuncin da aka daga rahoton ubangiji Allah ya saka wa malam da alkhairi da wannan nasiha da ya yi mana da haka malamin mu na gaba shine malam Suleiman Abdul Bararu daga Maradi wanda malami ne na da'awa sananne a garin Maradi kuma sannan yana daga cikin limamai masu yin guduba a masjidin sahaba haka malam ba da tafar da mashkuran mazura
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته اللهم أمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه اللهم اسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka yan uwa musulmi wayanda muka haɗu a wannan masallaci mai albarka malamanmu da wato malaman wayanda suka zo daga sassanni daban-daban da kuma nanan cikin gida kwanni da iyayenmu dattawa da suke zazzauna a wannan waje da dukkanin ma wani wanda wannan sifika yake kai mashi ina gabatar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku da farko ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kaddara haduwanmu a cikin wannan gari mai albarka na kwanni a yau bi ga watan muharram kenan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ga shi sannu-sannu hawa ta sabuwar shekara ta kama ya surrul mar'u ma zahaban layali wa kana zahabu hunna lahu zahabu har kullum mutum daɗi yake ji in aka ce wato sauran kana kaza a yi kaza musamman in an gole an sami rana aure an ce talatin da ɗaya ga wata ta ɗaura mai aure da an ce wata ya kwana sha biyar sai ga yana ya baki yana jin daɗi yana ganin lokacin rantsar da shi ya matso alhali kuma lokacin yana matsawa kuma wancan ɗayan shi ma yana matsowa don haka duk lokacin da aka ƙyabta to wani lokaci ne aka rage daga cikin lokacinka wanda Allah ya kasa ya baka a cikin rayuwarka ta duniya ko ka gane ko ka Allah za ka gane oho haka abin yake don haka da inda aka kyauta duk kyauta wadda za a yi to ka sani wannan lokaci ya tafi wanda ba zai dawo ba kuma sai dai wani saboda haka yau muna kusan hijira tana da shekara 1441 mun haɗu ne a cikin wannan gari mai albarka a ƙarƙashin walima ta aure da Allah ya arzuta ɗaya daga cikin 'yan uwanmu shine wato Mustapha Allah ta'ala arzuta shi da aure Allah ya sa albarka cikin wannan aure ubangiji Allah ta'ala ya kwararo albarkoki da rahamomi ya sanya wannan aure ya zamo ya zauna zam kamar azama kwadotanki ya Allah ta'ala ka sa wannan ya zama cikin ire-iren aurarrakin da ake siffanta musu a cikin littattafan musulunci auren da za a ji daɗi za a gwangwaje za a mace za a bace za a ralle za a cashi auren da za a ji daɗin aure auren da zai ɗore tun daga nan duniya har zuwa lahira ubangiji allah ta'ala ka sa wannan auren ya zauna zam ya zama kuma ha'a aljanna ma wannan auren zai wanzuwa ubangiji allah muke roƙo da sunayen shi masu tsarki duk abin da ake bukata a cikin auratayya na musulmi na jin daɗi da na alkhair ubangiji allah ta'ala ka kawo shi cikin wannan aure duk abin da ake jin tsoron shi na ɗar-ɗar-ɗar duk abin da ake tsoron shi na rigingimu da kwaramniya da hayaniya da tashin hankali da tsegumi da rikici a cikin auratayya ya Allah ka nisantar ma wannan auren da shi Allah ta'ala ka sanya duci dubu ɗari bakwai tsakanin wannan aure da tsakanin duk wata hayaniya da karaniya ubangiji Allah ta'ala muna roƙonka sauran auratayya ma na musulmi ka sanya su su zama haka wa'anda kuma ba su riga ba suka yi to Allah ta'ala ya ba su ikon yi wato wannan idan aka yi zancen aure har kullum hawan da bai da aure sai ga yana jin daɗi ga yana mimmi kyauya yana jin daɗi saboda mi saboda aure rahama ce kamar yadda anan wato ɗaya daga cikin malamanmu da ya gabata ya karanta mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi ne wanda ya nuni a kan cewa duwanda ya aure to ya cika rabin addinin shi ya ji tsoron Allah a cikin sauran rabin to wanda hobe ya aure ba to kaga wannan ba bayani abinda dai ake ce mashi ta zuru ana dai ce mai ta zuru shi wannan da haka in ka kalle kuma sai ga ya zuru zuru haka nan ta zuru zuru zuru yake har kullum shi yasa ma kaga wazanin shi ɗaya da mazuru ta zuru mazuru ta zuru wato ɗan uwan mazuru to Allah ta'ala ya arzuta sauran matasa na musulmi da arziki na aure Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure ɗan uwa musulmi abinda zan tunatar da kaina da kawunan mabaki ɗaya da shi a cikin wannan zama namu mai albarka bisa kan abin da ya shahi ilimi ne addininmu na musulunci addini ne na ilimi musulunci kwata-kwata bai da alaka da jahilci jahilci daban addinin musulunci daban hau da haka wannan addinin namu na musulunci addini ne na karatu da karantarwa addini ne na neman ilimi kana matsayin musulmi tilas ka tashi tsaye ka botse ka nemi ilimi na bautar Allah an taɓa sayan kare don habashi ya ce kan shi ke ciwo kai Allah ya halice ka saboda ka bauta mashi wannan bautai ba ka iya yin ta dole sai ka karanci saƙon da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi kenan da haka ilimi ga musulmi wato musulmi bai ma bukatar sai an zo an ce mai ilimi yana da muhimmanci dole ne a matsayin shi na musulmi a ce ya tashi tsaye na neman ilimi kuma neman ilimi babu retar a cikin shi domin sau da yawa ana zancen karatu da neman ilimi sai dattawa da tsofaffi iyayenmu kakanninmu sai su ɗora ganin cewa wannan na yaren har ma za ka iya samun da cizo yana cewa a wannan mun bar ma yara kana mai zancen da cizo ya kamata a ce ku je makaranta ana ka ya haba har harshen ya yi tauri ya halshen ya ta eh laka ma wai taurin halshe babu wani tauri da halshen kai da tizo in dai game da karatu ne ko shekara ka 313 har yanzu akwai bukatar ka tafi makaranta kai ka tafi ka fara kar ka tsaya ma wata shawara ko inda inda kawai ka shiga makaranta da tizo domin saboda addinin musulunci addini na karatu to in in matasa sun haka ku dattawa kuna shiga makaranta kuma kun tashi tsaye haika wajen ku yi karatu ai ba sai kunce masu je su yi ba su ba sai kunce masu su masu tafi su ba idan kaga dattiza yana cewa harshen shi ya yi tauri bangaren karatu yake ma haka amma bangaren neman kuɗi bai taɓa cewa haka nan ba a kewaya cikin kasuwar kwanne ka sha mamaki sai ka tar da tsoho ɗan shekara saba'in ko sattin da wani jari wanda bai wuce na jikka goma ba amma ribar dala ashirin yake nema duk ranar da ake cikin kwanne basa kanshi za ta kare ba bai damu ba yana zagayawa yana tallata hajar shi yana son ya ci riba ko yar kaka shi to don girman Allah wannan dattizon ka tambaye shi da kuɗi da ilimi wannan ne ya fi muhimmanci a baki zai ce ma ilimi ya fi muhimmanci wannan ya fi daraja wannan ya fi kima a baki zai ce ma ilimi ya hito amma ya aka yi a aikace yana nuna kai kuɗi sun hi ja'altal mala fawqal ilmi jahalan la'amruka fil qadiyyati ma atilta wa bainahuma bi nassil wahyi bawn sata'lamuhu idha taha qara'ata wato rishin adalci ne ka dora nuna kamar neman kuɗi ya fi daraja ya fi muhimmanci sama ga neman ilimi idan ka karanta suratul faha zaka samu bayani tabbatacce wanda yake nuna ma cewa ba haɗi akwai nisa da tazara mai fadin gaske tsakanin ilimi da kuɗi saboda a ƙur'ani gaba ɗaya ga su alaran manan gangarau gwani a ƙur'ani gaba ɗaya tun daga fatiha shi har zuwa nasin shi babu inda allah ya taɓa mu annabin shi umarni ya nemi a ƙara mai wani abu banda ilimi babu wata ayar za ka samu cikin Kur'ani wadda Allah ya ce ma manzon shi ka ɗora addu'a kana roƙona in ƙara ma tsawo ko in ƙara ma matsayi ko in ƙara ma kyau ko in ƙara wa ƙurrar bizidini ilima ka kawai Allah ta'ala ce ɗora addu'a kana cewa Allah to ilimi shine kullum mutum yana da buƙatar shi duk irin da ma kaga mutum yanzu bai da bukatar karin ilimi ya naɗa kahowa ya ce likulli su'alin jawab yanzu ya zama mufutil am ya naɗa kanshi ya daina neman ilimi to ka tabbatar da ran nan ne ya naɗa raunin jahilci talabul ilm min al mahdi ila al neman ilimi tun daga cikin tsumman goyo ake fara shi har zuwa cikin kabari ba za ka daina neman ilimi ba sai in ka ji ana watso ma ƙasa da fili na ka tabbatar da kai ne kwance wallahi ka mutu to lokacin in ka daina ba matsala ma matukar kana don hashi kana shedawa dole ne ka ji kana kwaɗayi in ma mutum yana neman ilimi da gaske yana neman ilimi yaushe zai ji a zuciyar shi cewa shi yanzu ya gamsu ya wadatu sai in dama ƙarya ce shi ba ɗalibin ilimi ba shi yasa wato ibnu kasir a ƙarƙashin tafsirin suratul al'alaq ya kawo wato wani asali wanda yake cewa akwai wato masu kwaɗayi guda biyu wa'anda la yashbi'ani wa la yastawiyan ba su ƙoshi har abada sannan kuma ba su zama daidai sai ce shine talibul ilmi wa talibul mal wanda yake neman ilimi da wanda yake neman dukiya wa'annan makwaɗaita ne wanda ba su ƙoshi yace kuma har abada ba su zama ɗaya duk lokacin kallon mai kuɗi ka gani wani lokaci sai fa kuɗi sun fara taruwa ga mutum yake ƙara haukacewa da kwankwaɗa giyar son su in mutum kuɗin shi yanzu wani in yana da in yana da jikka ɗari cikin sauƙi yana iya baka sadaka jikka goma amma in san kai miliyan guda wallahi tallahi bai iya baka yana da jikka ɗari a sauƙaƙe sai ɗauke jikka goma ya baka amma in san kai miliyan guda yanzu lissahi ya daɗu wallahi ba zai iya baka jikka goma ba ciki wani mutum idan kuɗin shi suka ƙaru da bai da kuɗi yana bin Allah sau da ƙafa amma in ya zama mai kuɗi wallahi talla sai ya ƙaure shi yayi nisa inda ana ma sallah da shi sai ya ga yanzu kai kana sallah cikin talaka nan za su ga dama ka tana wasu za su makale su fage su dan yi amfani da dama wajen roƙo sai ya daina sallah cikin jami'i ya kawai ya rena kowa kowa ma ƙasa gare shi yake to sannan abin da zai baka mamaki na cewa lalle mai neman kuɗi bai koshi da kuɗi za ka ga mutum Allah ya bashi dukiya wadda ya rantse da Allah tsakanin shi da Allah inda zai zauna ya lissafa rayuwar shi kai ko shekara dubu Allah ya bashi a duniya kullum ya kashe miliyan miliyan ya san kuɗin nan nashi suna isa amma a hakan kuma za ka same shi yana tafa duka tashi da karaniya da katauniya da kai da kawo da kalgajiga da ɗawainiya wajen ƙara neman wasu har ma yana sanya kanshi cikin hatsari har ma yana tallar ran shi wajen neman waɗansu kuɗin kenan bai ƙoshi har ma yana wasa da addinin shi yana sabulbulwa da addinin shi yana izgili da addini bai ɗauke shi komai wajen neman wasu kuɗin kuma shi ya fi kowa tara su haka ma wanda yake da ilimi don haka dattizo duk irin yadda shekarunka suka sha gashinka ko da a ce gaba ɗaya jikinka ya zama hurhura da an kalle ka kamar gonar kaɗa to karka shi cewa yanzu ka wadatu daga ilimi samu zuciyanka cewa ka fara ko gobe ka kaddara ma an yi ma telefon daga lahira an ce gobe za ka mutuwa je shiga makaranta kafin ka mutu a ta doka ranar alkiyama cikin tsawon almajirai ɗalibai 'yan makaranta shi alkhairi da a ta doka cikin tsawon katakan jahilai ko ku alheri ne gari ka ranar alkiyama in za a tado ka ya ce ta wanga dattizan shi ya bar ma yara da hakon shi dattizan na cewa inda yaushen karatu ne na a wannan kama sai yara mu haka gode gode da gumin je mu shiga makaranta domin ko je yana faɗin haka abin da yake nihi aljannan nan mun bar ma yara mu duk inda Allah kai mu ba matsala domin sai da ilimi ne ake shiga aljanna jahili bai shiga aljanna janna ba ta jahilai ba ce saboda haka dole ne mu tashi ne wai yanzu saboda saken musulmi wai har kafiri da san oga kai ya ketaro daga ketare yanzu ya ce shi zai karantar da musulmi mahimmancin ilimi kafiri saboda raina hankali musulmi musulmi har kafiri ya zo ya gaya mai wai ilimi yana da mahimmanci da aici ban yayi yawa mu da addinin wahayi na farko kalima ta farko da ta fara isarwa daga ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalima ta farko iqra ikra kamar Allah ta'ala wato yana son ya karantar da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk irin yanda matsaloli suka yi yawa suka taru suka tare to ba a iya magance su sai da ilimi don haka mazala sallam da aka turo shi kaga akwai matsaloli ta ko'ina tattalin arziki a tabarbare siyasa a lalace aƙida ba butu zamantakewa barzawohi man azza bazza wa man ghalaba salaba alqawiyyu ya'kulu dha'if rayuwa irin ta dabbobi ake yi haka manzala sallam ya samu duniya cikin duhu ɗiɗɗif gaba da baya ta ko'ina matsala ce to sai ake son a gyara wannan matsalolin gaba daya to ta ina za a faro gyara yanzu in kai ne aka turo ta ina za ka fara to Allah shi ya san ko ta ina za a fara sai ya ce ma annabin shi iqra abun na farko da aka fara ce mashi iqra ashe da karatu ne ake iya maganin matsaloli gaba daya duk kasar da take son ta ci gaba ta sawa ilimi gaba ta ba karatu muhimmanci wallahi tallahi ƙasa ba ta iya moci in ma ta yi moci sai dai ta kai ga ƙasa kuma ta ƙara zama ƙasa in dai ta karatu menene sirrin wato wahalhalunmu mu 'yan nijar wahalhalunmu da talauce-talaucen da ake muke ta fama da shi kuma ake tallata mu da shi da yunwa da waye me sirrin haka sirrin haka shine mu 'yan nijar na wurin ba mu ba ilimi muhimmanci ba ilimin duniya da na lahira duka ban bashi muhimmanci ba yanzu ne daga baya baya ma har aka fara samun dan nishar yana wato dirasatul uliya har yana tsayawa yi karatu da kyau yayi nisa cikin karatu a da duk wanda ya samu birebe ya fara kyabce kyabce kenan a dauke shi a kai shi kwantaraji abin da ke cikin tunanin shi kenan a yanzu ne daga baya ka fara samun to ya ku matasa babban abin da ya kamata ku ba karhi a cikin wannan ƙasa ta Nijar idan da gaske ne kuna son ci gabanta da farfaɗowanta shine ilimi na ɓangarori guda biyu duk wanda ya ba ilimin boko zunzurutu gaba ya ba da kan shi gare shi ya yi watsi da alƙur'ani wannan shi ma yana cikin ƙattan banza wanda ba abin da za su kama mu sai banza irin su karar da in dai a nijar ne kana son ka kawo gyara da gaske to ka yi ilimin boko sannan ka yi mai zirhi kuma in ka tsaya ga ilimin boko shi kaɗai har yanzu jahili ne kai ka tako watar mai kwankus dole sai in ka hada da ilimi na addini kuma kakkare na galgajiyarka da al'adarka duk abin da ba haramun bane a cikin galgajiyarka da al'ada ka rike shi da kyau in kai haka aka samu dan Nijar mai irin wannan zuciyai to shine ake tunanin zuwa gaba Nijar din ta samu sauyi amma da zaran yan Nijar suna nan kwance da ka kalli matasa sai ya gansu da da wani dakeken aski bisa kai kamar gammu kai ka ce wani bawa ko dan dako da ka kalli matasa sai ga daga yan kwaya sai yan wiwi sai yan non non sai yan waye su ne duka yan wannan su ne matasa kuma su ne yan boko to albishirinmu da wata wahala a nan gaba in dai matasa ba su tashi ba wallahi tallahi suka yi karatu wallahi wahala yanzu aka fara tsiya da matsala nan gaba za a fara ganin ta Allah mu tsari da ita ashe idan muna son izamal jahalu khayyama fi biladin ra'aita unasahum ra'aita usudahum musikhat uruda wani ba Allah yake cewa idan jahilci ya yi katutu a cikin ƙasa to sai ka ga har zakunan ƙasan ma sun koma burwai da ka kalli zaki wanda shi ne zaki a cikin tsakiyar labiri dai ne ba zaki bai to haka ne don haka ilimi shi ne kan gaba yanzu turawa sun sanyi mu gaba wai har da karantar da mu suke cewa mata su tashi su yi ilimi mai zirhi daga cikin abubuwan da kwanaki amerika ta zubo makwaddan kuɗi a niger don a yaya tashi akwai karatun mata mai zirhi wannan kuma minister ne ya je mara ɗaya faɗi da bakin shi don haka gaba gidi ne ma zan haɗi ko ina ya ce amerika ce ta zubo kuɗi akan ababe guda uku to cikin ukun wai akwai wato karatu mai zurhi na ɗaya mata don allah yanzu mu musulmi hamun kai sai wani kafiri ya zo ya ce mu yi karatu musulunci ya yarda ɗaya mace ta yi karatu kuma ta yi mai zurhi na boko ko na addini amma abinda musulunci bai yarda ba shine a aza doka a ce ba ba a maɗiya mace aure sai ta kai gizwitan ko bantan wannan zance ne kawai duk da yakka da ta isa ba a karatu ne bayan an yi aure ba a karatu bayan an yi aure to don haka kenan akwai munafikan bayi wanda manufansu ku bar ɗiyanku su zama narka-narka balagagu su su ɗora lalata da su suna zine da su shi kwarto da mazinaci ina ruwan shi da takai jizbitar ko banta in dai ta ba shi haɗin kai ko kyan zangare ta bayi za ba to haka hikan na sai wani cikakka maɗiyarka aure su ta kai banta a a ku bar ɗiyanku mata su yi karatu mai zirhi akwai buƙatar su zama likitoci domin likitoci yanzu a nijar masu karɓa haihuwa ma maza ne a likitoci da dama hake na akwai buƙatar 'ya'yan musulmi su yi karatu mace za ta iya zuwa likita ahalus sunna ko ɗiya ahalus sunna amma wanda zai mata allura ƙasur gumin ƙato ne watakila bai damu da addini ba shi zai cewa buɗe ya ta buɗe cinya ya mata allura ko damci to kaga kenan akwai bukatar lalle mata su yi karatu mai ziri su zama daktoci musamman bangaren likitanci da karantarwa akwai bukata amma kar su zama kawai karatun duniya ne za su ba gaba in suka yi haka har yanzu jahilai ne kai duk wanda karatun shi a duniya shi kawai boka ce zalla muna a Nijar bokan mu ba ta ilimi ma ce miki yare ne kawai miki ko ta wannan ba shi ba nake ne na ce matasa su tashi yi karatu ba nan ko koyi yare ba kaɗai da inda wanda ya koyi yare shi ne mai ilimi wanda ya iya hausa kuma ya hillanci shi ma mai ilimi ne a taɓa mashi wanda ya iya hausa ya koyi zabarmanci shi ma a taɓa mashi ba shi ba ne ilimi ilimi na gaskiya na sanin duniya idan ka su buɗe ka san abin da kake ka iya ɓartaka wani abu kuma malam ya riga ya gabatar da bayanin cewa ba sai mun jira aikin gwamnati ba wai ana karatu ba don gwamnati ta ɗauke ka aike shi gwamnati take iya ɗaukan da a nijar nan ba kowa yake boko ba masu roka sai wani da wani sai gwamnati tana ɗaukar mu cikin sauƙi yanzu kuma gaba ɗaya kowa da mutumin kwarai da mai hankali da sakarai da kaɗan bana da waye kowa zaburo boko zai yi ekol kuma kowa aiki yake yaushe gwamnati za ta ɗaukar ka malam manomi tura ɗanka ya yi boko kuma ya je ya yi karatun ƙur'ani kuma koya mai noma kafinta koya mai kafinta kaka ce a ɗan boko ne ba ya noma ko a'a koya mashi malam makeri tura shi ya yi ekol ya yi karatun ƙur'ani ya haddace shi ya san ma'anonan shi sannan ka koya mashi ƙira in kwaɓin laka ka ƙware da gini na laka ka koya mashi wannan shi ne abin da zai wato taimakawa kenan don haka karatu ana yin shi ne ba don wai gwamnati ta ɗauke ka aiki don ka fitar da kanka wanda ya ce ma boko haramun ce ba kyau ka yi to ka san da cewa wannan ya hallaka ne yana son ya hallakar da ka musulunci bai taɓa ƙyamar ilimi ba kuma wani iri musulunci ya yadda da mutum ya yi ilimi ya fahimci duniyar shi ya fahimci lahirar shi lokacin nan ne za ka rayuwa da idan ka taron amma da zaran ya zamana to yanzu kai ka kaddara cewa wani ya ce ma boko haramun ce kuma kana cikin wannan zamanin na yanzu kai ba dole ba sai ka iya karanta da rubuta kawai shi kenan to sai ka zo kai wannan in kai in ka zauna a haka baka iya komai ba a wajen wata rana wallahi tallahi sunan uwarka zaka bukaci ka rubuta a salula sai dai ka sa kankari a wajen in an kira kan kankari na wangilin ne suka ce mammace ko bari saboda baka iya ba wai baka san da zaka rubuta sunan mammaka ba babban masoyinka a wajen sunan a wajen sunan sai dai ka sa kan shakki kawai a wajen da ka kan shakki alama kenan shine ya kira dan haka ana nuna mana lokaci yayi ni kuma karatun shin huda shi kawai ne ban fara ba to Allah ya sa albarka cikin abin da na faɗi ya amfani mu da shi baki daya أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
zai kai wani mataki na karatu ya san cewa kuma mana yana da muhimmanci da aka bukaci da karatu da kuwa domin abu na farko ko da muka bukaci shi ta ne yadda za mu bauta ko ba cikin mu ala basira dan haka malami na gaba abu sai wanda za su rabuwa da wannan nasiha shi ne wannan abu ban kana wanda ne kowa ya